بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar tara ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 13 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa Ibn Taymiyyah a wannan littafi nashi yana mana magana ne akan ka'idoji da suka shafi wato a kauna da soyayya wadda musulunci ya ainihin zo da ita wato soyayyar da bayi suke wa Allah da soyayyar da Allah yake ma bayi da soyayyar da bayi suke wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abubuwa da suke da alaka da wannan kamar ɗabi'ar mafiyar tafan ibn taymiyyah yakan yawaita yin maganganu waɗanda suke istitrat waɗanda suke bujurowa wanda yake sakin layi ya yi su a littattafai a kan masail mabambanta to a wannan lokacin muna karanta magana da ibn taimiyya ya kawo mana game da ainihin wato cewa ɗan adam a ɗabi'arsa dama dole zai so wani abu ya ƙi wani abu sannan ya tsallaka zuwa ga magana game da hukuncin idlaƙin lafazin al'ishk game da ƙaunar da ke tsakanin Ubangiji maɗaukakin sarki da bayansa muminai. A wannan ne muke cikin magana sai lokaci ya ƙure mana za mu tashi daga inda yake cewa wa min ha'ula'i man ya a shaƙusuwar jamilata wa ya zu'umu annahu ya tajalla fiha wa annahu inna ma yuhibbu mazahira jamali. Daga cikin waɗancan mutanen ‘yan hululiya kenan. masu cewa ubangiji yana narkewa ya bushe a cikin halittinsa kuma ma a duk wata halitta da ka gani to akwai wato burbushin ubangijinta a jikinta a jikin wannan halitta wannan aƙida ce mummuna ta kafirci wanda gulatu sufiya su aka sani da wannan irin su hallaju da makamantan batattu ire-iren su a to su ne suke suke yin wata aƙida ta ƙaunar duk wani abu mai kyau mace ce ko dabba namiji ne babba ko yaro duk abin da suka gani kansa ya burge su to sai su nuna jarabtuwarsu da ƙaunarsa kuma sai su ba kansu uzuri da cewa suna jarabtuwa da ƙaunar wannan kyakkyawar halittar ne saboda ubangiji yana cikin halittar shigan da ubangiji ya cikin halittar shi yasa ta kyau kaji musibar da suka sa kansu a ciki malamin tamiya ya ce wa kad basatnal kalama fi kufrihim wa dalalihim fi ghairi hadha al-mawdi a wurare daban-daban cikin majmu' fatawa da cikin usul da fannin ibn tamiya ya tattauna akan wato kafirci da batar da ke cikin wannan zancen yace faman za'ama anna allaha yuhibbu aw yushaqu yuhibbu aw yushaqu yuhibbu aw ya'shiqu wa ashara ila hadha al-ma'na fa huwa a'zamu kufran min al-yahud wan nasara don da yace Allah yana yin so ko yana ishki irin wannan da suka faɗi irin wannan da aka siffanta shi to kafircin sa yafi kafircin yahudawa da kiristoci wa amma al-ma'akhadul ma'anawi to da ma magana da ya fara ita ce batu akan al-ma'akhadul lafaz hukuncin amfani da lafazin al-ishqu wajen reference wajen magana game da kaunar da Allah yake ma bayi to kaji inda ya tike akanta sai ce ta fuskar ma'ana kuwa fa huwa annal ishqa ma'ana ita ce shin hal huwa fasadun fil hubbi wal idara shin aka amfani da lafazin ishq ana nufin soyayya wadda ta kai mataki na barna wacce ta wuce makaɗi da rawa ita ake kawa da ishki kama a ce mutum ya haukace akan san wance ko yana hauka akan san abu kaza shin irin shi ake nufi au fasadun fil idraki wal ma'arifa ko ko ana nufin wato Uh, samun barna game da riska abu da gane shi kila an ce innal ishka huwal ifratu fil hubbi hatta yazida alal qasdil wajib lafazin al ishq malamai suka ce shine wuce iyaka game da mas'alar so har ya wuce makaɗi da rawa har ya wuce alƙasdu daidaituwa alwajib wanda yake na wajibi fai za a farata kana mazmuman fasidan kuma a irin wannan matakin idan so ya kai haka ya zama abin zargi ya zama kuma abu na barna ya ce mufsidan lilkalbi wal jisir so wanda yake lalata zuciya ya lalata jiki mutum ya kai ga wani mataki na kauna wanda zai kasa yin abin da ya kamata ya kama rashin lafiya ko ya kama maye ko ya ta zance ko wani aiki mara kyau kama kala ta'ala game da Allah yake cewa fayatma allazi fi qalbihi marad wanda ke da cuta a cikin zuciyarsa cuta ta irin wannan ishkin sai ya dinga kwaɗayin kaza game da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ko kada wala taqd wala yakhdana bil qawli kar su dinga zance wanda yake akwai gwalangwaso wa yatma allazi fi qalbihi marad wanda a zuciyarsa akwai cutar ishq da ya ji muryar mace tana magana ba dan shi take yi ba ba dan manufar jan hankalin shi take yi ba amma sai wannan cutar ta sanya masa kwaɗayin mu'amala da ita faman tsara mufritan tsara maridan saraka wanda duk ya zama soyayya da yake ta wuce makaɗi da rawa to mara lafiya ne a soyayya kisa Allah ya kira shi da fi kalbihi marat kal ifrat fil ghadabi wal ifrat fil farahi wa fil huzn wuce iyaka a wajen soyayya cuta ne kamar yadda wuce iyaka a wajen fushi cuta ne kamar yadda wuce iyaka a wajen farin ciki da damuwa dukansu cututtuka ne duk waɗannan abubuwan ɗabi'a ne idan ka yi su daidai wa daida ɗabi'a ce mutum ya yi ƙauna ɗabi'a ce mutum ya farin ciki ɗabi'a ce mutum ya yi soyayya ɗabi'a ce mutum ya yi ya ji damuwa duk waɗannan ɗabi'u ne to amma suna da fiƙihunsu suna da ma'auninsu na abin da ya dace da shari'a abin da bai wuce makaɗi da rawa ba amma da zarar kowannensu da zaran ya wuce makaɗi da rawa to ya zama cuta ya zama damuwa kamar yadda yunwa ɗabi'a ce a ji yunwa amma ta wuce misali ko ta zama cuta to haka ɗabi'a ne mutum ya fushi in an mushi abin da ya kamata ya fushi ɗabi'a ce mutum ya farin ciki in ya game da abin da yake jawo farin ciki ɗabi'a ce mutum ya ji damuwa in ya game da abin da ke jawo damuwa amma kar a yi ta wuce haddin shari'a وهذا الإفراط قد يكون في محبة الإنسان لصورته وقد يكون في محبته لغير ذلك yace wannan ifrat din wannan wuce makaɗi da rawan a wajen kauna yana iya faruwa mutum a wajen san dan uwansa mutum sawa'un uwarsa ce ko matarsa ko diyarsa ko malaminsa ko abokinsa ko duk wani abin kaunarsa tana iya yiwa a wannan babin a samu haka yace kal ifrat fi hubbil ahli okay wa kad yakunu fi mahabbati mahabbatihi li ghairi zalika ko kuma san wani abu wanda ba dan adam dan uwansa ba kal ifrat fi hubbil ahli mutum yana iya zama ya wuce iyaka wajen san iyalansa kaga fi hubbi suratihi min al insan kenan wal mali ko mutum ya wuce iyaka wajen san dukiya kaga fi hubbi ghairihi kenan ko wal ifrat fil akli wash shurbi ko ya zama ya wuce iyaka wajen san abinci da san abin sha wasa'iri ahwalil insan sauran abubuwan da ake samun dan adam yana da wuce iyaka wajen son su ko makamancin haka malam yace wa hadal ma'ana mumtani'un fi haqqillahi min aljihatayn irin wannan bai yiwa ga haƙƙin Allah saboda mene fa inna Allah la yuhibbu mahabbatan ziyaratan ala al-adl Allah baya yin so da ya wuce na adalci duk kaunar da Allah zai mabawa zai mishi ne ta adalci wa mahabbatu ibadihi almu'minina lahu laysa laha haddun tantahi ilayhi kaunar da bayinsa suke masa su kuwa to ba ta da iyaka walladina amanu ashaddu hubban lillahi kenan hatta takuna ziyadatu ifratan wa israfan wa mujawazatan lilqasd babu iyakar balantana a ce an tsallaka iyakar har an kai wuce iyaka har an kai israfi har an wuce makaɗi da rawa dan babu iyaka dan sai an wuce iyaka sannan za a samu abin shi Allah kaunar da yake mabayi ta adalci ce su kuma kaunar da suke masa ba sa iya kaiwa matuƙarta ballantana su wuce ko mun gane sai ce balil wajibu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma abinda aka ce kawai shine ya zama kafi kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da duk wani abu da ya wannance su كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يجي wanda ya samu abu guda uku a tare da shi to ya samu ɗanɗanon zaƙin imani menene su man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu ka fi san Allah ka fi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da duk wani abu wanda ba su ba wanda haka dai hukunta duk in doka Allah ta zo zaka fifita ta akan dokar wani dokar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka fifita ta akan dokar wani wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah abu na biyu kuma da zai samu maka imani mai zaki ya zama kana son wani duk wanda kake son sa don Allah kake son sa wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu minhu da kuma kana jin kyama da tsoron karkai abin da zai mashi ka kafirci bayan Allah ya tsira da kai daga kafirci a yace kama yakrahu an yulqa fil nari kamar yadda yake zama tsoron shi da kafirci kamar tsoron sa da wuta وفي رواية في الصحيح لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أولا رواية كما أكتشي واتو bawa baya samun ɗanɗanon imani har sai ya zama Allah da manzansa sun fi soyuwa zuwa gare shi fiye da komai wanda ba su ba ila akhiri wa qala kuma yace wallazi nafsi bi yadi la yu'minu ahadukum inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu ɗayanku da zai imani na rantse muku da Allah hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina sai yafi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da mahaifinsa da ɗansa da dukkan mutanen duniya wa fi sahihi anna umara qala lahu umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace na fi son ka fiye da komai in banda kaina فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتمشي لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك يتي سم إيمانك بيدي ديبا أكوي مثلا هرسيك في سونا في يد كنك قال عمر يجي داو باين لوكتي يتي فلا أنت أحب إلي من نفسي يتي تنافسنك يا منزع الله صلى الله عليه وسلم في يد كينا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي الآن يا عمر تو ينزني فكتشكا ka'idar ka cika ainihin mazubin ƙauna ɗin sai ka ƙaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai fiye da kowa malin yace wa kad taqaddama dilalatul qur'an ala anna hadha al-asl bi qawlihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وزاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره malin yace an gabatar da hujja daga cikin alkur'ani game da wannan asalin cewa sai ka kaunaci Allah da manzansa fiye da komai da kowa a duniyar nan wanne ne asalin tace wannan aya da ke farko sura tauba farko farko fadan Allah qul in kana aba'ukum Allah yace ka ga musu idan iyayenku sun kasance wa abna'ukum da diyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku na aure wa ashiratukum da danginku wa amwalin iqtaraftumuha da dukiyoyin da kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke tsoron kai ya lalace wa masakinu tardawnaha da gidajen da kuka amince ku raye a ciki waɗannan abubuwan guda takwas in sun kasance ahabba ilaikum minallahi wa rasulih inda ya kun fi son su fiye da Allah da manzansa wa jihadin fi sabili kun fi son su fiye da jihadi dan Allah fatarabbasu Allah ce to ku tsaya ku jira ku ga abin da zai faru hatta ya ati Allahu bi amri Allah zai kawo al'amarin sa Allah zai kawar da ku Allah zai kawo wanda za su yi aikin da kuka kasai Allah zai maganin ku to wannan ita ce ka'ida game da cewa sai ka so Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da waɗannan abubuwan sannan imanin ka ya tabbata wakila wasu kuma sun ce innal ishka huwa fasadun fil idraki wat takhayyul wal ma'rifa shi al ishk shine mutum ya samu rudani a cikin zuciyarsa da kwakwalwarsa da yadda yake gane abubuwa wato so ya rikirkita ka ka zama dan wani majnunu majnunu haka baka iya gane abubuwa ai ta maka wayau ai ta ma wulakanci baka fahimta mutane su dinga jin haushin ka da kuma duk kana ganin da a cikin kauna ce wannan suka ce shine al-ishq fa innal ashika yukhayyiru lahu al-ma'shuq ala khilafi ma huwa bihi hatta yusibuhu ma yusibuhu min da'il ishq shi ashiki akan kawata mashi abin sansa a bisa wani yanayi wanda yake sabanin abin da yake a hakika mummuna ce kai sai ga kyakkyawa ce mara hankali ce sai ga ai mai hankali ce bata ba ta son ka sai ga ai duk so ne duk abin da taimaka ma kana ganin so ne duk wulakancin da ake ma kana ganin so ne to hankalinka ne ya gushe tunaninka ne ya rikirkice ka samu wani wato corruption a cikin kwakwalwarka kuma mun gane ba ta da seti gaba daya duk mutane da suke kaunarka su ta jin haushi su dinga ganin cewa ka zama abin abin ka zama dumiya ka zama abin wasan yara to wannan shine al-ishku wato soyayya wacce ta hana mutum yin rational thinking ta hana shi tunani na masu hankali walau adrakahu alal wajhi sahih lam yablugh bihi hadd al-ishq inda ya dawo yana da hankali ba zai ga haka ba shi za idan idan idan rashin lafiya ya gushe sai mutum ya ta mamaki ma ya ce wani ne nayi kaza ko wata ta dinga jin kunya ma ana tana cewa ke kaza fa kika ce ga fa abin da kika akan wani ba ta so ma ana tuno labarin so din ta dawo cikin hayyacinta wa in hasala lahu muhabbatun wa alaqa koda kuwa an yi aure koda an samu alaka amma dai zai dinga tana cewa lalle ba haka ya kamata a yi ba ولهذا يقول الأطباء تصور هكا لكتوشي سكيتشو الإشك مرض وسواسي يشبه يشبه بالمل بالما بالمالخوليا yace suna cewa wato shi al-ishq mardun cuta ce waswasiyun na waswasi cuta ne wanda ya shafi waswasi wato wanda yake kama kwakwalwa da zuciya wanda yake shabihun bil mali malin kholiya wannan suna wani cuta ne hala alkimiyya su ko me kuke cewa su ne za asibiti shine depression kenan depression ko melancholic depression to kaji ko kalmar ma shi akwai ta sun sato ta sun kawo cikin turanci melancholic depression cutar rashin lafiyan kwakwalwa wadda shafi damuwa ta san wani abu da ka rasa ko ita ce mutum ya rasa kuɗi ko aure ko an mushi wata mummunan mutuwa ko an kasa shi a wata neman takara ko a wani neman aure to sai ya samu wani wani rabin hauka haka ya ta surutu ya ta nadama ya ta buge-buge da sai a kai shi asibiti a mai allurai masu zafi da sa ya ta bacci don in ya tashi sai ya zama ya wuce wannan zamanin sai a maka allura da ka farka a sake maka ka yi kamar sati biyu uku wani har watanni daga baya kuma ita cewa ka dinga zuwa ka dinga zuwa clinic duk sati biyu ka kama hanyar shika ko AKTH ka je likita wani ma fira kawai ku da shi rana ko ya dauke ka ku je wani wuri ku dan ci abinci haka yana ta observing din ne kake a dan gwagwada zuciyarka a gwada kwakwalwarka da sauransu a dinga baka a dinga baka wasu kamar assignment haka wasu ‘yan aikin gida na ka dinga yin kaza karka yi kaza karka yi kaza to shi ne malaconic depression cutar damuwa ta shafi wato bakin cikin rasa abu wannan dai sai an kuma gurin asibiti za a ji bayani dalla-dalla ba sabgan mu bace kaga abin nan wannan ashe tsoho cuta ce an dade da saninta an dade da gano ta ba irin corona bace ta kwanan nan فيجعلونها من الأمراض الدماغية التي تفسد التخيل كما يفسده المال مالخولونيا sai suna sashi a cikin cututtuka na kwakwalwa wanda shi ma wato take bata kwakwalwa ta hana mutum gane abubuwa ta hana yin mutum lissafi ta hana shi tunani mai kyau wai idza kana al'amru kadhalika to idan haka abin yake imtuni'a fi haqqillahi min al-janibai kaga wannan ba zai yi ba ta bangarori guda biyu ba zai yi kai ma Allah irin wannan soyayya kace Allah kake so kuma ba zai yi Allah ya bawa irin wannan soyayya ba ko mun gani ta kama su yin irin wannan soyayya mutum ya ce zakiri ne shi har ya hauka ce ba Allah yake so ba wani shedani ya riga ya rike kira shi ne kawai ba soyayya Allah ba ce haka Allah kuma shi ba zai ma bayi irin wannan so din ba saboda shi son shi mun ji na adalci su kuma bayi soyayya da suke wa Allah ba sa iya kaiwa matukatta balantana su wuce iyakar da aka ce to da haka in kaga wani ya an cewa gashi masoyin Allah ne mai ambatan Allah ko masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya rikirkice ya haukace ya bi titi ko yana ta kida ko ya zuba carbuna a wuyan shi yanda ka san wani guru maharaja to wannan mahaukaci ne ba Allah yake bi ba annabi yake bi ba ba abin sha'awa bane abin a kama shi ne a kai shi asibitin masu larura kwakwalwa a duba shi a mai wanka a mai aski a aske mishi marasa ya sha kwayoyi ya sha allurar bacci sai ga watsaki ko kuma samu wani mai rukuya ya dan buge shi hala wani aljani ne a jikin shi take ga an samu sauki wallahi almusta'an yace wa idza kana al'amru kadhalika fa inna dhalika umtuni fi haqqillahi min aljanibayn fa inna allaha bi kulli shay'in alim Allah ya san komai wa huwa sami'un basir Allah mai ji ne mai gani muqaddasun abin tsarkakewa munazzahun abin nisantawa an naqasin aw khalalin daga duk wata tawaya ko wani wani wato wani rami fi sam'ihi wa basarihi wa ilmi babu wani tawaya a jin Allah ko ganinsa ko iliminsa ballantana har ya gaza kaiwa ga wani abu har ya shiga damuwa wal muhibbuna lahu ibaduhu al mu'minuna masu kaunar Allah sune bayan Allah mu'minai alladhina amanu bihi wanda suka yi imani da Allah wa arafuhu suka san Allah bima ta'arrafa bihi ilaihim da abinda Allah ya sanashe su na janibin Allah min asma'i wa ayati Allah ya sanar da su sunayensa da ayinsa sai suka san shi bisa abin da su sani da haka wala yutuna bihi ilman sai iya abin da ya ga musu wala yutuna bi shay'in min ilmi wa ma qadhafahu fi qulubihim min anwari ma'rifati da kuma ƙari akan abin da Allah ya firza a cikin zukatansu nan na hasken sanin Allah falaysat mahabbatuhum iyahu min itiqadin fasidin saboda san da suke wa Allah bai yiwuwa akan gwadabe na mummuna aƙida suna son Allah ne a bisa kyakkyawar aƙida a bisa ilimi mai inganci na ƙur'ani da sunna a bisa hasken shari'a lakin kad yuqalu inna katiran mimman yakunu fihi naw'u mahabbatin lillahi kad yakunu ma'aha i'tiqadun fasid yace amma fa za a ce da dama daga cikin wanda suke da wani nau'i na ƙauna ga Allah a cikin abin da suke kudircewa game da ƙaunar akwai wata ɓarna idil hubbu ya statbi'ul shu'ura saboda shi so da ƙauna yana bin emotions yana bin shu'uri ne la ya stalzimu sarihal ma'arifa so da ƙauna ba sa tafiya da zahirin abin da ke cikin littafi na ilimi la siyama man kana min uqala ilmajanin saman ka samu daga cikin mahaukata cikin masu hankali masu hankalin mahaukata ko mahaukatan masu hankali allazina indahum mahabbatun lillahi wa ta'alluh wanda suke tsananin kauna Allah kuma suke da dagewa gumbauta Allah wa fihim fasadu aqal amma suna da dan rauni a kwakwalwarsu fa haula'i kad yusibu ahadihim ma yusibu al-ushaqu fi haqqillahi irin waɗannan ka iya ganin wani daga cikin su ya samu matsala kamar yadda ashiki yake samu game da al'amarin Allah wa ma'ahum hubbun shadid suna da kauna mai tsanani wa nau'un min al-i'tiqadil fasik da kuma wani kudiri wanda yake mara kyau malam ibn taymiya din da kake neman adil malamin ka same shi ta kare wannan fakar abin da yake ga mana shi mun je cewa kaunar da Allah yake ma bayi kauna ce lafiyayya kaunar da bayin Allah suke ma Allah bayan Allah mumini suke wa Allah ita ma kauna ce ginanniya akan ilimin shari'a akan abin da suka sani na ubangiji wanda ya sanar shi su shi kuma Allah kaunarsa ta gina akan fadin iliminsa da ya san komai yace to amma ana samun wasu daga cikin masu nuna kauna Allah da gaske suna kauna Allah din saboda karancin wancan ilimin na shari'a saboda kuma ita kauna baka raba ta da abin da ke kaiwa ya kawo a cikin zuciya ba ka rabata da wani fasadin abin da ke cikin zuciya kuma ubari nafsi inna nafsul amartin biso to duk sanda mutum ya tasa al'amarin kauna Allah gaba kuma yayi baya baya da al'amarin ilimin shari'a da tauhidi da sanin al'asma'u was sifat da sanin ayyukan Allah da tsare-tsaren addinin Allah to sai ka same shi da wani halal sai ka samu tangarda a cikin da yake mu'amalantar kaunar ubangiji din yace to wannan an fi samun shi a gun sufaye wanda suke nuna tsananin kaunarsu ga Allah kuma suna da kula wajen neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar zikirori da ambatan Allah da sallah da salati yace da haka suna da kauna mai tsanani kuma suna da barna a cikin aqidarsu wannan shine kuma hakikaninsu kuma gane wannan ba shine hakikaninsu ba yanzu sauraka da gwargwadon nisansu da ilimin shari'a da gwargwadon barnar da za a samu da gwargwadon samun kusancinsu da ilimin shari'a da gwargwadon yadda za a samu sassauci a cikin wancan barna sauraka ba ga waɗanda suke da jibanci da ilimin shari'a a cikinsu wanda suke karatu na hakika za ka ga sun fi hankali sun fi karancin wannan wautar yanzu duk shashancin da ake yi da sunan maulidi kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayi rawa ayi kida ayi gwatsu a cakuɗe maza da mata ba za ka gani mai nasibin ilimi a ciki ba duk wanda yake da nasibi a ilimi ko ne ba za ka ganshi a cikin abin ba amma a ran shi yana jin shauƙin cewa waɗannan fa ƙauna suke gwadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai so ya ji an soke su kuma shi ma ba zai iya fitowa ya soke su ba in kuma za a zuwa soke su ma sai ya ce an soke masu ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ilimin da yake da shi na sanin Allah ya mai da baibai ba zai iya yin wannan abu ba shi su kuma waɗannan da gwargwadon nisansu da ilimi gwargwadon lalacewarsu za ka ba ga da 'yan kwaya da 'yan daudu da 'yan duniya da duk wanda wani ko fatiya bai iya ba ko shara bai iya ba su ne kan gaba wajen rawan su ne kan gaba saboda su sun fi kowa nisa da ilimin shara'a amma baka yi saka yin inkarin cewa zuciyarsu ba ta ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karka inkarin wannan da gaske ne suna ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a manhaji na barna kuma gani sai ce wa kathiran ma ya atari ahal mahabbati min as-sakari wal fana'i a'azamu ma yusibu sukran bil khamri wani lokaci da dama zaka samu wani abu na bujiro ma ma'abota kauna na maye da fana'i maye da aka sani intoxication mutum ya zama kamar ya sha wuyu ko ya sha giya da kuma fana mutum ya narike a cikin wannan kauna ya busashe azamu mimma azamu ma yusibu sukran bil khamr fiye da abin da yake samu wanda ya sha giya fiye da mayan wanda ya sha giya level din mayan su da gushewa hankalin su yakan wuce gushewa hankalin mutum da mutum da ya sha giya duk wanda ya ga irin bidiyon da yake nawa zai yadda da wannan abin da zaka mutum yana yi wani zaka tsoho ne wani da shekaru wani da alamar da taku amma kaga ya zage yana yin wani abu na rashin tunani dole ka ce wannan ba cikin haicin shi ba suna ake ake galkata cewa mata ko dai suna shan wani abu ne ko dai ana dafa musu wiwi ne a yi ta kamar wato a yi ta a duro kowa ya cika cikin shi da ita ya sha ko ba dole bane zama ana haka a'a wannan wannan tunanin ne ya gusar mai da hankali yace wasukuran bisuwar abin nan ɗinsu yana wuce wanda hankalin shi ya gushe game da wata kyakkyawa halitta da ya gani kama kala Allah ta'ala fi qaumi lutin kuma da Allah ya faɗa game da mutanen lutu da yake cewa la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahuna Allah ya ce na rantse maka da ubangijinka mutanen annabi lutu suna cikin maye ya'mahuna suna ta kaiwa su kawo a cikin bata ya'mahun ayyatar da duna fi dalali da suka ji labarin ga wasu samari nan ko an yi baki a gidan annabi lutu suka dinga kaiwa suna kawowa suna lashe harshe suna lika katanga saboda tsananin jarabar jarabar san bin namiji har yanzu idan mutum ya jarabtu da wannan musibar ta, ta aikin mutane annabi ludu to haka ba gan shi in ya ga wata halitta da yake da ya jarabtu yana so sai wannan mu'amalar da ita wani sai ya kama ciwon kai ya kama rashin lafiya wani nan da nan ya ji al'aurarsa ta miƙe wani nan da nan ya ji duwawunsa ko dubararsa ta fara motsi wani ya fara karkarwa wani zuciyarsa ta fara bugawa sama-sama jini ya taru a zuciyarsa saboda damuwar da ya shiga ya fita daga haicinsa wani haye dinga yin abinda abinda ya kamata ya bari sai ya tsuya ba wanda ya gan shi yake zai dinga a cikin mutane kamar ya fito da al'aurarsa ko ya rungume wannan ɗin ko makamancin haka to su masu yin wannan ƙaunar suna iya wuce wannan matakin na rudewa falhubbu lahu sakarun soyayya tana da maye a azama min sakar sharab fiye da mayan giya da mayan giya an kasha watakila cikin awa biyu sai ka watsake ko mayan sofa wani sai shekara arba'in da shi yana maye akan soyayya har yanzu yana tuna wata mata ko wata budurwa bayan ta je ta yi wani aure ta haifi 'ya'ya shida mijin namu da ka ce alhamdulillah an yi mutuwa ba sai je ya auro ta ya auro har da yaran ya dawo da su ce first love ina ne sai a lokacin da zingir cewa ya cimma burin da yake nema a rayuwa halama wani ana ya taɓa haka ko kuma yana nan yana sai ya tarabbas ce Allah ya sa wannan ya mutu an taɓa mu labarin wani ustazi ne fa suka yi takarar aure da wani babban malami cikin malaman ƙasar nan malamin ya rasu yanzu kuma shi ustazin irin budurwar shi ce haka malamin ya je garinsu sai wasu usabe kai suka irin da yake kwace alga ta malam wannan kai tafi dacewa da kai saboda muhaddaci ya ce irin zakakura islamiya din nan kuma akwai wani usabe da ke santa cikin islamiya ya rade yana yana yana yana yana yana wahala da ita malamin ya ce yadda yana santa abinka da ta kadara ta ce ba ta san malamin kaga ai yanzu usabe ba yayi nasara ba amma duk da haka har malamin nan ya mutu har yau wala gaba yake da malamin na rantsi da Allah har yau bai kauna malamin da kan shi giga mai ce nan da ya ce malamin ya mutu ya ce alhamdulillah can ta matse mai shi shi har yanzu tana gidan ustazin ba tana gidan shi amma tunda malamin nan ya taba kawo mai tangarda so da ai iyayen da iyayen da headmaster duk sun goyi bayan a ba malamin sharafi ne gare ta wurin malamin nan amma ita kuma ta ke kasaka ta ce sai dai wannan bakin ustazin take so karshe aka ce to a bata da kayanta amma duk da haka ustazin nan hayo bai san malamin nan Allah ya kyauta so shi sa daga cikin abin da annabi ya hana alkhitbatu ala khitbati akhikum in aka ce idan rakana wata karaba ko kai hakuri dan a zauna lafiya kai da baka ka zo ba kai hakuri kar ka sake aje a zuga kaga wata ya a ce wannan na son ta gaje ka so ta ka kyale me ka yasa yace kama kila kamar da aka ce sukurani sukuru hawan wa sukuru nadamati madamati wa mata ifaqatu man bihi sukurani yace akwai sukuran wato maye iri biyu ne sukuru hawan maye na kauna wa sukuru madamatin da maye na abin da ake sha a kofi zum a giya kenan wa mata ifaqatu man bihi sukurani mutumin da yake da maye guda biyu a kansa yana yana da so so ya mayantar da shi yana da ya sha giya ko wani abu nan ma ya komai da hankali to yaushe zai faɗaka babu rana akwai wani kuma wanda yake faɗa a wani waje a cikin adabi da yake cewa taskika min ainiha khamran wa min yadiha khamran yace fa malaka min sukuraini min buddi fa malaka min sukuraini min buddi ce ta shayar da kai giyar kaunata ta kuma shayar da kai giya da kofin hannunta dole abin nan maye wani kan wani ya riga ya bushe ka ba inda ka iya da kanka ibn qayyim a cikin tafin shi madarijus salikin fi manazil iyaka nabudu iyaka nasta'in yayi fasali musamman akan wannan da yace faslun fi asbabil ishq fi asbabus sukur wanda yayi magana a ciki ya kawo maganganu mabambanta da nau'o'in abubuwan da suke faruwa da suke sa mutane idan suna cikin kauna sai zama ba sa ji ba sa gani ba wai shi ma yana cewa so hana ganin laifi ko akwai hadisi ma akan haka duk da bai inganta ba Abu Dawud ya rawaito shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai ya ce al-hubbu hubbuka shay'a yu'mi wa yusim hadisi ne cikin Abu Dawud hubbuka shay'a yu'mi wa yusim san da kake wani abu yana rufe idan ka kuma ya kurmantar da kunnanka amma hadisi bai inganta ba al-Imam Ahmad ma ya rawaito shi da da Tabarani a cikin Mujamul Awsat malam yace ma'lumun anna halas sukur wal fana tanqusul ma'arifa wat tamyiz kowa ya san halin wato maye da busashewa da bushewa yakan nakasa iliminka da saninka da tamyiz tantance abubuwa don da ya riga ya shiga cikin wannan yanayin to ba zai iya gane abubuwa yadda ya kamata ba wa yatribul aqal wa yutribul aqla wal ilm kuma yakan raura yakan gigita ilimi da hankali sai a ga mutum kaman ba mai hankali ba kaman ba mai ilimi yana yin wani abu فيحصل من ضمن في ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسده to daga nan ake samun kudurci abubuwa da tunanin abubuwa na barna ma huwa min jinsil ishqi alladhi fihi fasadul i'tiqad wanda yake jinsin abin da ke cikin ishq na barna wa haula'i mahmuduna ala ma ma'ahu barka ji magana ta adalci daga ibn timiya yace waɗannan yanzu yana magana ne akan sufaye da suke guluwi a wajen kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaunar ubangiji sai da ma a cikin kaunar tasu akwai kauna wadda addini ce imani amma zukatansu sun ja su zuwa ga sanya wani abu da ya saba wa shari'a a cikin mu'amalar su ga wannan kauna da gwargwadon mene da gwargwadon nisan su da ilimi ko yace to waɗannan abin yabawa ne a cikin abin da ke tare da su min mahabbatillahi cikin ƙaunar Allah wal amali salihati da ayyuka na ƙwarai wal imani bihi da imani da Allah wa ma ma'ahum wa amma ma ma'ahum min itikadin fasidin wa amalin fasidin lan yashra'ahu Allah wa rasuluhu fala yuhmaduna ala zalika amma ba za a yaba musu akan abin da suke na barna da lalacewa da kin bin shari'a da wasa da sallah da fadawa Allah munanan maganganu ba za a yaba musu akan wannan ba lakin in kanu maglubina ala zalika yace amma idan ya zama suna yin wannan abin ne ba a cikin hayyacinsu ba bigairi tafriqin minhum wala udwan ba tare da sun wuce makaɗi da rawa kuma su yi wani ta'addanci ba kanu ma'azurina za musu uzuri to wannan yanzu mun za mu kai makanta wannan za mu ce ka ibn taymiya ina ba ma san wannan ba ma san wannan kata wani maka ya ce gaskiya mu ba mai da ibn taymiya anan ba ba ai kuma na shi amma magana ce yake ta adalci a tantance komai a saka shi a mazubinsa sa ƙaunar Allah da ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce kuma ibada ce to ba za ka ba za ka ki mutun akan abin da yake na ibada ba amma abin da ya sanya a ciki wanda yake na barna to kuma ba za a karba ba dan haka za a kauda barnar ai musu wa'azi akai a tsaye da su iya abin da yake na addini to sai kuma ya kara ya ce amma wanda yake yi ba tare da ya sani ba nuna mai aka aka ce haka ne jahili ne ko wanda yake yi wanda bai wa kowa ta'addanci ba shi dai a cikin kauna kawai yake yaji an kira sunan Allah hala ya fadi ya suma ko ya ta kuka ya tuna ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kwana yana salati ce to wannan za a mai uzuri wa in kana zalika li tafridihim fi ma umiru bi duk da yake fa wannan abin da suke fa barna ce suka yi a cikin abin da aka umurce su da shi wa ta'addihim hududallahi sun wuce iyaka Allah ne fa hum muznibuna fi zalika suna da zunubi duk da an ba su uzuri ba za a ce shi kenan ruwa ta sha ba suna da zunubi mislu ma yusibu kathiran mimman yahiju hubbuhu inda sama'il muka'i wa tasdiya wal ash'ar al ghazaliya kamar yadda wani wanda yake da wata abar kauna a zuciyarsa yayin da zai ji wata waka ta soyayya kawai sai ya ji wannan abin ya tashi a zuciyarsa kamar tsohon dan tauri ne in ya ji an kada gangi ko an hura kaho kawai sai kaga ya fara ya fara karkarwa yana zakanyi wani kafin ku an kada ko zai ga ɗauki wani yaro ya yi wurgi shi in yarsa abin da zai buga ko ya buga kanshi da bango ko za ga dole a mai uzuri wannan amma ka a dinga barin shi yana yin abin da zai zama barna fata tawalladu lahum anwa min al-i'tiqadat wal iradat allati fiha al-haqq wal batil daga nan suke haifar da wasu ka'idoji da wasu ayyuka da wasu aqidu da suka cakuɗa gaskiya da barna a ciki waƙad ya glubu haza taratan wa haza taratan shi sai ka ji wani lokaci ka ji malamin su yaro yana magana ya faɗi magana ta gaskiya to galabal haƙu kenan wani lokaci kuma ka ji yaro yana magana ya faɗi shirme da ɓarna to galabal batsiru kenan to haka su ma a wajen maulidin wata ranar an je in an zauna a yi karatu a yi ishiriniya a faɗi falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yi salati annabi a tashi to galabal haƙu kenan ko mutanen kuma kafin a ankara kawai sai wani zakiri ya faɗo kawai ya fara ba da mora sai ga da an niƙe ana tarawa maza da mata a cakuɗe to galabal ba tsiru kenan so da ka meye fitin asali a tsaya a iya abin da yake shine gaskiya kar a bari a dinga shigo da barna ko a dinga kirkiro abin da baya ciki ana sakawa fa babu mahabbatillahi yace kaga kofar kaga mas'alar kaunar Allah dalla fihi fariqan minan nas bangarori guda biyu sun bata akai fariqu min ahli nazari wal kalam wal muntasibina ila al ilm malamai da masu dangantuwa zuwa ga ilimi da masu bincike sun bata a wannan bangaren jahaduha wa kazzabu bi haqiqatiha masu cewa babu wani abu kauna kawai bauta Allah aka ce in kana son ka so Allah kawai ka je ka bautawa Allah babu wani magana a cikin san manzan Allah sai dai bin shi yace to wannan wannan kuskure ne shi ma galibi masu ilimi da masu tsayawa akan babun ilimi suke samun kansu a cikin wannan matsala wanda idan suka ga abinda wato waɗancan masu batan suke yi sai su ji takaici har sai su kai garin musu radi su ce ba ba kauna annaba aka ce ayi ba bin annaba aka ce ayi su kuma suna jiyo wannan magana sai su ce ka yarda gaji baya kauna annabi shi kuma wato abin nan ne kishin addini ne ya kai shi wannan da san nagarta da kuma sanin cewa wannan abin da ake yi na lalata babu shi a cikin littafi yace to suna samun kuskure wajen ƙaryatawa da musun haƙiƙanin kauna din wa fariqu min ahli ta'abbudi wa tasawufi wa zuhud da kuma bangaren ɗan sufaye masu gudun duniya adkhalu fiya min al-i'tiqadati wal iradati al-fasida ma zahu bihil bihal mushrikina su kuma sun shigar da barna a ciki sun shigar da shirme a ciki har sun kai kaman mushrikai su kuma sun lalace ga baki daya so da me abin da ya kamata shine kan komawa manhaji na annabawa da sahabbai sahabbai dai sun fi kowa kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da kowa ya sani game da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar su al-muhajirun wal ansar sun yi da baki sun yi aikace sun furta an ji an gani to ka tsaya iya manhajin kaunar da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka kaune shi ka kaunace shi a zuciya ka furta da baki sannan kuma ka lazimci bin shari'arsa kar ka bari kaunar ta sa ka tsallaka abin da shari'a ta gindaya yanzu duk irin kaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama su Abubakar su Umar su Anas su Aisha su Fatima su Abu Huraira mutanen Makka da Madina din nan ba a gansu suna irin wannan mayen ba ba a gansu suna irin wannan tambelen ba ko ba su taba masa cewa su makaunata manzon Allah ne ko su masa kaunarsa a matsayin ibada ba Anas yace ran da annabi sallallahu alaihi wasallam Madina Madina ta yi haske ga baki daya ran da ya rasu ta yi mana baki kirin kamar ba ita ba wasu saboda haka ma suka kasa rayuwa a garin suna ganin ba za su iya ci gaba da rayuwa alhalin in sun fito ba za su ga annabi sai dai su ga kabarinsa ba za su iya ba da aka san kaura wasu kuma sham wasu kuma misra wasu kuma ƙauyukan da ke gefen madina to wannan ita ce ƙauna ta gaskiya sai ka tsaya iyanan kaga wannan shine manhajin salafiya din amma a cikin masu musantawa cikin ahlul ilmi su ce babu wani abu ƙauna sai dai bauta to wannan akwai kuskure a cikin kuma da suka sakin ma zuciyarsu ƙaunar ta wuce makaɗi da rawa har suka shigo da abin da ba shi ba a cikinta su ma wannan akwai kuskure ya ce fal'awwaluna yushbihunal mustakbirin su waɗancan masu bin salon malamai sun yi kama da masu girman kai wato ƙaryata abin da haƙiƙa ne kana ji kana ganinsa su kuma waɗannan fa waha'ula'i yushbihuna almushrikina su kuma nabinan sun kama da mushrikai wali hadha ya kunul awwalu fi ashbahil yahud da haka wancan na farkon su malamai din can sun yi kama da yahudawa wato wanda suka san gaskiya suka take ta wa yakunu thani fi ashbahin nasara su kuma na biyun wato masu aiki da jahilci kenan su kuma sun yi kama da kirista su ne masu yin bauta da tsantsar jahilci wali hada saboda haka ne yakunu awwalu fi ashbahil yahud wa thani yakunu fi ashbahin nasara wa qad amarana Allah ta'ala an naqula ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah kuma ya umarce mu ne kullum mu dinga karanta wannan sura a sallolinmu a addu'o'inmu suratul Fatiha muna addu'a cewa Allah ka shitar da mu zuwa ga tafarki madaidaici ba tafarkin tafarkin wanda kai musu ni'ima su ne sahabbai din nan kenan ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ko batattu ba wato ita kauna a matsayinta na zahira ta'abbudiyya a matsayinta na ibada ta daga cikin a'malul qalbi wannan shi abin da ya kamata mu fahimta tun farko ayyukan ibada akwai amalul qalb akwai amalul jawarih akwai ayyukan ibada ne da zuciya ake yin su akwai ayyukan ibada ne da gabobi ake yin su akwai wanda ake yi ma da da koma bayan wannan kan wanda ake yi da dukiya to kaga ayyukan ibada da ake da zuciya daga cikin su akwai ikhlasi daga cikin su akwai inaba komawa ga Allah akwai al-khawf war raja' da ire-iren waɗanda malamai suka amfata akwai abin nan azil kaskantar da kai gaban Allah to daga cikin kuma akwai almahabba ita kanta kauna din saboda haka sai suka ce mahabba tana kasuwa a yadda dan adam yake mu'amalantar ta a zuciyarsa kala hudu ce akwai almahabbatu wanda take lillazza dan abu yana maka daɗi kawai to za ka ji a zuciyarka kana san shi kamar yadda kake san abinci da kake so wancan bai ka wani abinci da kake so za ka faɗi abinci kaza ko abinci iri kaza saboda mene saboda kana jin daɗin san da kake sa shi a bakinka kana jin daɗin ɗanɗanansa saboda ko tunanin shi kai za ka ji daɗi shi ko da aka tambaye ka me kake so za ka ce kaza to wannan almahabba ce lillazza kamar yadda Allah Allah Allah ya faɗa ƙarara ويطعمون الطعام ala حبه kaga suna san abincin suna san shi saboda yana samu musu da annashuwa ko yana samu musu da koshi ko makamantansu akwai kuma almahabbatu linnaf'i almahabbatu linnaf'i wanda mutum yake son wani abu saboda amfanin da yake maka kamar yadda Allah ya ce wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib da kuma dayar kuna santa saboda akwai amfani da za ku samu a ciki kana son sana'ar da kake yi ko kana son jam'iyyar siyasar da kake yi ko kana son garin da kake zama ko kana son mutumin da yake yake koya maka sana'a saboda akwai manfa'ar da kake samu a cikin soyayya da kake masa to akwai wannan sannan akwai kuma almahabba lil fadl kana son abu saboda yana da falala a kanka kamar da kake son iyayenka da malaminka kamar da kake son duk wani wanda yake da wata falala a cikin rayuwarka kamar da ya sama maka aiki ko ya sama maka admission ko ya nema maka aure ko ya je ya fitar da kai a gun 'yan sanda bayan an kama ka duk aka ji abin nan simultaneously za mu ce kenan ko naturally kawai sai ka ji kana son mutumin to wannan muhabba ce lil fadli ai ko muhabba lil mujanasa wanda ainihin wato kana son abu saboda kun yi kama da juna shine na wancan hadisin al'arwahu junudun mujannada junudun mujannada idan idan kuka yi iri daya da mutum din da alarama yake da ya ji wani ga alarama sai ji kawai yana son shi ko ba su taba gabuwa ba idan mutum dan daudu ne din da zai zai nemi yan wanshi yan daudu a gari su sada su sada majalisa su dinga zama tare ba da ga dan daudu a cikin ustazai ba wurin zaman shi bane ba sa son juna ko yawwa ba na ba mu labarin wani mai kuɗi wanda yake san wani yaro ba saboda yaron bai san mutuwa ya mai da yaron abokin shi to irin wannan ne almuhabbatu lil mujanasa dan abu sun yi kama da junan su inda dan inda muke dan dan dan dan kokarin mu dana usadanci da mun ji labarin wasu usadai a wani gari sai mu ji muna son su in ka je wani gari da sunan bakunta ko tafiya su zaka fara nema ina irin mutananka ko yanzu waɗannan 'yan siyasa nan da ya suke identifying junansu kowa a garinsu aka haife shi ya taso amma da san junansu zai taso daga abuja ya tafi ɗaurin auren ɗan ƙwanshi ɗan siyasa a kano ko a sokoto ko a maiduguri saboda iya su ɗaya irin hularsu ɗaya ko irin lemarsu ɗaya to haka mutane suke suna da irin wannan mujanasa da juna ɗin to waɗannan su ne kamar za ka iya cewa primary abubuwa na ɗabi'a da ke sa mutane su yi so akwai lazza akwai manfa'a akwai tafaddul ko alfaddul akwai mujanasa to shi Allah madaukakin sarki duk waɗannan abubuwan da ake son juna dan su to shi Allah yana sama da su ne muhabba ta manzo Allah sai sama tana sama da wannan saboda ita muhabba ce kana son Allah saboda shine mahaliccinka shine shi kake bautata ma shi kake neman tsira a wajensa kaga ai duk wadancan tana iya canzawa kana iya san wani abu dan ladda daga baya ka baka dan jin laddarsa kana iya san wani abu dan manfa'arsa daga baya zai babu manfa'a kana iya san wani abu dan ya da falala akan ka daga baya zama ka zo kaga falalan ma shi ba falala bace ko kuma ka butulce ka daina san falala kana iya san wani abu dan mujanasa sai kuma ya mujanasa sai ta rabu yanzu kamar yan kwallo masu kallon kwallo za ga haka ce ga dan Manchester ga dan Manchester to suna suna da suna mutunta junansu ko to in wannan yaban Manchester ya koma da yake ce mata ɗayan Liverpool sai kuma sun fara gaba ko kaga ashe ashe ashe ƙarya ne wannan ba da gaske bane to kaga shi Allah ubangiji kaunar da ake masa ta haura duka wannan matakan ana kaunarsa ne saboda shi mahalicci ne ana kaunarsa saboda shi abun bauta ne ana kaunarsa saboda a gurinsa ake samun duk wata falala da wata mafita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar da ake masa ita ma ta haura duk wannan matakin ana masa kauna ne a matsayin shi na dan sakon da Allah din can da kake kauna ya aiko Allah ya aiko shi shi ya kawo duka shiriyar da kake cin ribarta kake samun mafaka karkashin ta kuma shine zai baka tafarkin da zaka tsira ranar alkiyama shine nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sura ka sai zama su soyayyar su kaga wato ya kamata zama bata bata abin nan bata yin ƙasa da wannan mataki na ƙauna ta ibada sannan kuma ba a barinta ta fita daga layin to babu abin da zai saka zauna a cikin layin ta daidai sai bin shari'a din mun dai ji magana da ya fara nan cewa abin da ya faru da bangarori guda biyu bangaren ahalul ilmi masu dangantuwa zuwa ga ilimi a bangare guda da bangaren masu dangantuwa zuwa ga sufanci a bangare guda su masu ilimi sun takura wannan kauna har wasu su kai ga musunta sai su ce kawai a dangantaka tsakanin Allah da bayi dangantaka bauta ce babu dangantaka kauna yace to wannan kuskure ne su kuma waɗannan sun sake ragamar kaunar har sun manta da ubudiyar saboda haka sai suna ta yin kuma abinda ya saba wa umarni da hannun ubangiji da sunan suna kaunar yace to wannan shi ma kuskure ne mai adalci shine hada abubuwan guda biyu ka kaunaci Allah da manzansa amma ka yi wannan kauna a bisa hasken shari'ar Allah da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam in kai haka sai ka tsira Allah ubangiji ya samu dace to mallaka ya gama mana da wannan fasalin gabaki daya zai fara sabon fasali wanda zai magana kuma akan wata ka'ida daban wanda ba wannan ba amma ina ganin tunda lokaci ya kure kar mu fara shigan wannan sabon fasalin yabo kuma ba a kai ko ina ba lokacin ya riga ya kure insha Allah sai mu saurara nan mun zo sai mu tashi a inda yace faslun wa min al-ma'lumi anna kullu mahabbatin wa baghdatin fa innahu yatba'uha ladhatun wa alam wannan magana ya faɗe ta a baya a cikin kawaid da ya kawo zai kuma sake fassala ta anan da kuma wasu wurare daban insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah